الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 271 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 272 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين yayin da jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aici sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabban shi su bayar da sadaka ga waɗanda suke mushrikai ne waɗanda suke lalatattu ne waɗanda ba su shiga addini na musulunci ba li yuslimu saboda su musulunta a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tafi madina allah subhanahu wa ta'ala ya rufa wa waɗansu daga cikin sahabbai nashi asiri ya zamanto suna da kwai abin hannu sai ya zamanto waɗansu daga cikin mushirkai waɗansu daga cikin yahudawa suna zauwa su tambaye su alheri sai su ɗauka su yi musu zo su ɗauka a ba su daga cikin dukiya ta zakka a musu goma ta arziki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce to daga yau an rufe boda duk wani wanda yake ba musulmi ba ne zancen tallabawa daga hannun musulmi ta fito ta shiga hannunsa an gaba nazala sai wannan labari ya sabko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya muhammad ya kai annabi Muhammad laisa alaika hudahum wato shiryar da mutane hudan nasu ila dukhuli fil islam shiryar da mutane zuwa ga shiga cikin addini na musulunci laisa alaika wannan ba yauni bane wanda yake kanka ba a kanka bane yake wa inna ma alaikal balagu inna ma alaikal balag sani dai kadai abin da yake kanka shine ka isar musu da sako na ubangiji subhanahu wataala wannan shine abin da yake kanka abin da yake kanka shine ka faɗa musu gaskiya ka nuna musu hanya wanda take mai kyakkiya waɗanda Allah ta'ala ya katartar da su ya nuface su da shiriya su bita su shiryu da ita ka nuna musu hanya wanda take marasa alkhairi hanya wanda take karkatacciya waɗanda suke mutanen kirki ne wanda Allah ya nufe su da shiriya su karkace mata amma waɗanda suke fanɗararru ne wannan hanyar ta rashin kirki ita za su ganta ita ce hanya wa in yarau sabila laghayi yattakhidhuhu sabila ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walakin Allah yahdi man yasha'u hidayatahu ila ad-dukhul fihi sai dai kadai ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama wanda ya so hidayatahu shiryar da shi ila dukhuli fihi zuwa ga shiga cikin addini na musulunci wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ubangiji tabaraka wata'ala ce dukkan abin da kuka kashe min khairin na alkhairi malin min malin na dukiya fali anfusikum to kun kun kashe ne saboda kawunanku li'anna thawabahu laha saboda sakamakon wannan abin da kuka kashe din na alkhairi yana komawa ne ga kawunanku ba kowa yake moruwa da shi ba ku ne za ku moru ku ji daɗi da wannan alkhairin da kuka aikata wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi ubangiji subhanahu wata'ala ce kada ku kuskura ku kashe dukiyoyinku face dai saboda neman yardar Allah wato kada ku kashe dukiyoyinku a hanya wanda take tararina saboda neman mutane su dinga cewa ku masu kyauta ne saboda mutane su dinga girmama ku saboda mutane su dinga ganin cewa ku masu hannu ne a sake a'a kadda ku dinga kashewa dukiyar ku in labtigha a wajihillahi face dai saboda neman yardal Allah in labtigha a face dai dan neman yardal Allah ai in labtigha a thawabihi face dai saboda neman yardal Allah ladan da Allah subhanahu wata'ala zai ba ku la ghairihi ba waninsa ba min a'radud duniya daga tarkace na duniya wannan wa ma tunfiquna khabar ne bi ma'anan nahyi wato labari ne za ga cewa wa ma tunfiquna ba komai kuke ciyarwa ba illa ga a wajhillahi face dai saboda neman yardal Allah to amma ma'anarsa shine hani ne kada ku ciyar face dai saboda neman yardal Allah wa ma tunfiqu min khairin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce dukkan abin da kuka kashe na alkhairi yuwaffa ilaikum jaza'uhu za a cika muku sakamakon abin da kuka kashe din na alkhairi wa antum la tuzlamuna ku ba a zalimtar ku la tunqasuna shay'an ba a tawaye muku komai minhu na abin da kuka kashe na dukiyarku wal jumlatani waɗannan jumlolin guda biyu daga wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah da ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuna ta'kidul lil ula wato karfafawa ne ga jumla ta farko ita ce ma tunfiqu min khairin fali anfusikum na'am lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darba لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن innallaha bihi alim ubangiji subhanahu wata'ala yace lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah lil fuqara'i malan yace khabaru mubtada'in mahzuf wato labari ne na mubtada wanda yake abin shafewa ayi sadaqatu ubangiji tabaraka wata'ala yace zakkoki sadaqoki ana bayar da su ne lil fuqara'i ga waɗanda suke mabukata talakawa masu ƙaramin ƙarfi ga laɓaitattu allazina uhsiru fi sabilillahi waɗanda aka tsare su cikin ɗaukaka addinin ubangiji subhanahu wata'ala ai habasu anfusahum suka dakatar da kawunansu suka tsare kawunansu alal jihadi akan yaƙi na ɗaukaka addini na Allah subhanahu wata'ala nazalat wannan aya ta sabko ne fi ahli suffati wato a cikin waɗannan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke zaune a zaure na masallaci na ma'aiki wahum arba'u mi'atin min al-muhajirina su mutum 400 ne daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo madina bun samu ba guraren zama a cikin garin madina in banda masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ursidu li ta'allumil qur'an wato an dakatar da su saboda koyan alqur'ani da kuma yin sallah a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin qiyamul layli wal khuruji ma'a saraya da kuma fita tare da tawagogi na mayaka wanda ma'aiki alaihi salatu wa salam yake tura su zuwa ga waɗansu daga cikin fandararru ubangiji ya ce waɗannan masu ƙaramin ƙarfi la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon yin bulaguro fil ardi a cikin ƙasa littijarati saboda kasuwanci wal ma'ashi da neman biye da elbiyu li shughulihim anhu bil jihadi saboda sun shagaltu ga barin yin kasuwanci da kuma neman biye da elbiyu bil jihadi saboda yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah ubangiji ta'ala ya ce yahsabuhumul jahil aljahilu bi halihim wanda bai san yanayin da suke ciki ba ya hasabuhum yana zaton su aghniya'a mawadata ne minat ta'affufi saboda kamewarsu da suka yi aini ta'affufihim anis su'al saboda kamewar da suka yi ga barin roƙon abin da yake hannayen mutane wa tarkihi da kuma barin shi ba ruwansu da abin da yake hannayen mutane kuma ba sa zuwa su roƙi wannan abin daga hannayen mutane ubangiji ta'ala ce ya mukhataban ya kai wanda ake yi wa magana ta'rifuhum kana gane su bi simahum da alamarsu bi alamatihim da alamarsu min at-tawadu'i na kaskantar da kai wa atharil juhudi da kuma gurbin wahala wa atharul jahdi to wa atharul jahdi da kuma gurbin wahala ubangiji ta'ala ce la yas'aluna nasa shay'an ba sa tambayar mutane komai da yake hannunsu fayulhifuna ballantana su nanace ilhafan nanacewa ai la su'ala lahum aslan wato ba sa tambaya ba su da tambaya ba sa roƙo aslan asali ma ba sa roƙo don haka fala ya ƙa'u minhum ilhafun wato nanacewa ba ta afkuwa daga gare su su je su takura wa mutum sai ya musu kaza su takurawa wancan sai ya musu kaza su nanace akan sai an musu kaza wa huwa al-ilhahu al-ilhaf shine al-ilhahu nanacewa akan sai an yi maka kaza wa ma tunfiqu min khairin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan abin da kuka kashe na alkhairi fa inna allaha alimun bihi haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne game da abin da kuka kashe din nan mai yawa ne ko ɗan kaɗan ne fa mujazin alaihi kuma mai sakayya ne a kan shi alladhina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum falahum ajruhum 'inda عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu billaili wan nahar dare da rana, suke kashewa dukiyoyinsu da kowane lokaci safiya da marece dare da rana. sirran wa alaniyatan kuma suke kashewa wannan dukiyar tasu a asirce su tallabawa masu ƙaramin ƙarfi ga labaitattu hakanan kuma suke kashe ta a bayyane zaka wanda take ta wajibi suke fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu falahum ajruhum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ladan su ya tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanuna sannan kuma su ba sa yin bakin ciki dangane da abin da za su bari a wannan gida na duniya hakanan ba sa jin tsoron abin da za su tunkara a gobe kiyama na'am alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina ya akuluna riba wato waɗanda suke cin dukiya ta riba ai alladhina ya'khudunahu waɗanda suke amsar riba wa huwa ziyadatu fil mu'amalati shine yin dadi a cikin mu'amala da za su yi tsakankaninsu da abokanan kasuwancinsu bin nuqudi bangaren abin da ya shafi kuɗi ne idan mutum ya bayar da jaka goma a dawo mai da jaka sha biyu ko jaka sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar walmatsumat da game da abin da ya shafi abubuwan ci kayayyaki na ce abinciccika an baka bahu goma in ka tashi za ka dawo sai ka dawo da guda goma sha ɗaya ko guda goma sha biyu an baka tiya goma sha biyar ta hatsi idan ka tashi za ka dawo da ita sai ka dawo da tiya goma sha bakwai filkadari wato bangaren abin da ya shafi gwargwadon wannan abin da suka bada din ne idan ka tashi za ka karo wato wannan ita ce ribar fadli idan aka ce gwargwado filkadar wato suke amsar riba wajen gwargwadon shi abin da ka bada shi ne a kara maka akai ka bada jika goma a kawo maka jika sha ɗaya ribar fadli kenan a riba wanda take ta daɗi awil ajili ko kuma bangaren abin da ya shafi ajali ajali ita kuma ita ce ake ce da ita riban nasi'a riba wanda take ta jinkiri shikenan kana bin mutum bashin jaka goma ranar da ya zo shi zai baka jaka goma kun yi da shi ashirin da wata zai baka jaka goma yanzu jaka goma da ya zo shi ashirin da wata ba shi da ita ya zo ya same ka to ba ni da jaka goma na a ɗan ɗaga min kafa sai ka ce to na yarda zan ɗaga maka kafa amma sai dai ka kamu nuha don kwana ɗaya yanzu kuma za ta koma a cikin kuɗi take in kwana hudu kake so dala hamsin hamsin kenan in ka tashi za a kamun jika sha ɗaya ne in kwana takwas ta yi jika goma sha biyu za a kamun kawai ka tafi kai lissafi zan ɗaga maka kafa amma iya adadin kwanakin da ka ƙara iya adadin ribar da zan samu a kai to wannan shi ma bai halitta ba Allah ce waɗanda ya zamanto suna irin wannan aiki ɗin la ya na min kuburihim ba sa tashi daga cikin kaburburransu illa ƙiyaman face dai tsayuwa ka ƙiyamin ladhi ya ƙumu ka ƙiyamin ladhi ya takhabbaɗuhu shaiɗanu min almasi tamkar tsayuwar wanda shaiɗan yake mangare shi saboda bugu da ya mushi ba sa tashi daga cikin kaburburansu face dai irin tashin mutumin da ya zamanto yana da kwai farfadiya yana tashi ya koma ya faɗi buk yana tashi ya koma ya faɗi buk har ya je shi ya farfasa jikin shi to irin wannan tashin irin shi ne waɗanda suke cin dukiya wanda take ta riba a wannan duniya a gobe kiyama za su tashi daga cikin kaburburansu za su tashi irin tashi na mahaukata wanda suke da kwai farfadiya allazi ya takhabbadu ma din nan ma ce masdariya aika qiyamil ladhi ya takhabbaduhu shaytanu kamar irin tsayuwa ta wanda shaytani yake mangare shi minal masi ai minal jununi bihim saboda haukar da take tattare da su wannan minal masi yace muta'alliqun bi yaqumuna wato a hade yake da yaqumuna la yaqumuna ba sa tashi daga cikin kaburburran su minal masi saboda wannan bugan da aljani ya musu face dai irin tashin wanda shedan ne ya mangare shi tashin da za su yi kenan irin suna tafiya suna ta faduwa ne zalikan lazina zalabihim to wancananka abin nan da ya sauka a kansu na wannan musiba bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba saboda haƙiƙa su sun ce haƙiƙa ciniki mu'amala siye da siyarwa kwata muka cin riba take fil jawazi a cikin halacci wa hadha wannan fadar Allah da yace innamal bai'u mithlu riba min akasi tashbihi yana daga sunkuyan kamantawa mubalaghatan saboda kaiwa makura wato yanda yake shine zalika bi annahum qalu innamar riba mithlul bai'i wato sun ce haƙiƙa riba kwatamkacin mu'amala take ta siye da siyarwa wajen abin da ya shafi halacci kamar yanda baka shakka akan ka je ka bada dala biyar a baka sukari ka zo ka yi shayi haka nan ba shakka wajen ka je ka amshi da mutum jika goma ka maido jika goma sha ɗaya saboda kasuwanci ne haka suka faɗa faƙala ta'ala raddana alaihim sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana nemayar musu da amsa ce da su a halallahu bai'a ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya halitta kasuwanci siye da siyarwa wa harramar riba kuma shine ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun dukkan wanda wa'azi ya zo mishi min rabbihi daga ubangijinsa fantaha sai ya hannu an aklihi daga cin dukiya wanda take ta haramu falahu ma salafa to dukkan abin da ya shuɗe din ya tabbata a gare shi qablan nahyi kafin ayi hani din abin da ya samu na baya nashi ne ai qablan nahyi ai la yastaru la yustaraddu minhu ba za a nemi ya dawo da komai daga gare shi ba wato kafin ya ji labarin cewa riba haramu ce sai ya zamanto yana ta buga ribar shi a wani guri wani ɗan ƙauye ne kawai haka ne kasuwancin shi ka zo ka amshi kuɗi a wajen shi miliyan guda ka je ka yi kasuwanci tsawon sati guda in ka tashi ka kame miliyan ɗaya da ɗari ɗaya wannan shine kasuwancin shi ya shahara in ka amshi miliyan goma to miliyan goma sha ɗaya za a kawo in kai sati a gurinka ya shahara da ita ana nan ana nan ana nan ana nan wata rana ya zo shi birni kawai ya shiga cikin wani masallaci yin sallah bayan an gama sallah kawai liman sai ya fara karatu ashe baban da za a tattauna a kan shi babe ne na riba yana kawai sai ya ji ashe kasuwancin da yake din haramu ne hanya ce wanda take bata dace ba amma shi bai taba ji ba sai wannan rana din to yanzu duk abin da ya shuɗe din nan na baya dukiyar da ya tara ba za a ce ba to je mairo masu kayan kayansu a tashi ci falahu ma salafa ya halitta a gare shi ya ci abin da ya shuɗe dinnan abin da ya samu a baya kafin hani ya zo mishi wa amruhu fil afwi anhu ila Allah lamarin sa cikin rangwamta mai yana koma ne zuwa ga Allah ta'ala amma wa man'ada ila aklihi dukkan wanda ya koma zuwa ga cin riba mushabbihan lahu bil bai'i yana mai kamanta wato riba da irin yadda take wato yanda halali ne cinikayya siye da siyarwa ita ma riba ya halitta fil hilli cikin halacci wa ula'ika ashabun nari wancananka su ne ma'abuta wuta kuma khaliduna fiha su masu dawwama ne a cikin wuta na'am
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم يمحق الله الربا ubangiji subhanahu wata'ala yana shafewa dukiyar da ake yin riba da ita yanqusuhu yana rage ta wa yuzhibu barakatahu yana tafiyar da albarkarsa yana tafiyar da albarkar wannan dukiya ta riba wa yurbi sadaqati ubangiji tabaraka wa ta'ala yana haɓaka dukiyar da ake fitar da zakka a cikinta yaziduha yana daɗa ta wa yanmiha yana haɓaka ta wa yudha'ifu thawabaha yana rubanya ladanta wallahu la yuhibbu kulla kaffarin ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son dukkan butulu bi tahlilir riba wanda yake halitta wa kanshi riba asimin wanda yake fajiri lalatacce bi aklihi da cin dukiya wanda take ta riba ayyu aqibuhu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi mai ukuba innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيوكا نغرغرو وأقاموا الصلاة سكي غير دسلا وآتوا الزكاة سكي باير دزكاة lahum ajruhum ladansu ya tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna ba sa yin bakin ciki يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha ku kiyaye dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wazzaru ma baƙiya ku bar abin da ya yi kingi, abin da ya yi saura minar riba na riba, in kuntum mu'minina idan kun kasance mumine ne na gaskiya. in kuntum sadiqina fi imanikum idan har kun kasance masu gaskiya ne cikin imaninku fa inna min sha'anil mu'min haƙiƙa yana daga sha'ani na mumini in mutisala amrillahi ta'ala bin umarni na ubangiji subhanahu wa ta'ala nazalat wannan aya ta sabko lamma ɗalaba ba'adu sahabati ba'adan nahayi biriban kana lahu qabl yayin da shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nemi wani haƙƙinsa na riba wanda yake da kwai shi kafin a saukar da wannan aya to lokacin da ya nemi wannan haƙƙin nashi bayan an saukar da wannan aya to sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ce da shi
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Ubangiji ta'ala ce fa'in lam taf'alu idan har ku aikata ba ma umirtum bihi abin nan da aka umarce ku da shi ne santar riba da kuma riko da dukiya wanda take ta halali da kuma fitar da zakka daga cikin dukiyoyinku fa'azanu ku sani, ilamu ku sani bi harbin min Allahi wa rasulihi, lalle akwai yaƙi tsakankaninku da Allah da manzo sallallahu Alaihi wasallama lakum a gare ku, fihi ta hadidun shadidun lahum, wato cikin wannan ayar da Allah ya ce fa'azanu bi harbin min Allahi wa rasulihi, wato akwai ban tsoro wanda yake mai tsanani ga dukkan waɗanda suke cin dukiya ta riba. Walamma nazalat to lokacin da wannan ayar ta sauko fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin min Allah wa rasulihi qalu sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka ce la yadalana ai ba mu da karfi bi harbihi da yakin Allah da kuma yakin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba mu da karfin yaki da su ina mu ina su mun hakura wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce idan kuka tuba, raja'atum anhu kuka dawo ga rakiya ta dukiya wanda take tare ba, kuka tuba daga hanyar aikin wannan, to falakum ru'usu amwalikum. Asalolin dukiyoyinku sun tabbata a gare ku ne naku ne, la tazlimuna ba za ku yi zalunci ba bi ziyadatin ta hanyar ƙarawa wani abin da ya amsa daga wajenku. ku ce in ya tashi zai dawo da shi zai dawo da shi kaza ne inda kafin aya ta sauko akwai wani ya amshi miliyan biyar a wajen ku to bayan aya ta sauko zai kawo muku miliyan biyar da rabi to bayan aya ta sauko idan ya tashi zai dawowa zai dawo muku ne da miliyan biyar kaɗai wala tuzulamuna sannan kuma kuma ba za a zalunce ku ba bi naqasin da rage muku abin da kuka bayar din za a dawo muku da shi ne daidai da daidai وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa in kana zu usratin idan ya zamanto wanda ya ci bashi ya zamanto ma'abucin kunci ne wa in waka a gharimun idan mabarshi wanda ya ci bashi ya afku zu usratin ma'abucin kunci ne mutum ne ya ci bashi kuma yana da kwai kunci yana cikin yanayi na rayuwa fa nadratun ila maisura wa nadratun lahu ay fa alaikum ta'khiruhu to yanzu ya zamanto wajibi akan ku ku waɗanda suke mawadata fa nadratun ku ɗan ɗaga mai kafa ila mai saratin zuwa ga lokacin yarwarsa aifa alaikum ta'khiruhu ya zamanto wajibi akan ku ku jinkirta mai ku daga mai kafa ila mai saratin ko ila mai suratin hal zuwa lokacin yarwarshi fi fatihi sin wannan ita ce qira'a ta jumhur alqurra'u sab'a guda shida suna karanta ila mai sara wato abdullahi ibn kathir al-maki abu amr ibn la'ala al-basri abdullahi ibn amir ashami a hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ali ibn hamza al-kisai al-kufi asim ibn abin najud al-kufi wadannan dukkanin su suna karanta ila maisara bi fatihi sin wa dammiha ila maisura ita ce qira'an nafi al-madani wanda yake da kai riwayan warshu da qalul kenan wanda sune rawiye dinsa wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa an tasaddaqu lalle idan kuka yi sadaka ku yi sadaka bit tashdid wato wannan ita ce qira'al wato jumhur wa an tasaddaqu ita ce qira'an nafi al-madani ita ce qira'al abdullahi ibn kathir al-makki ita ce qira'al abdullahi ibn amir ash-shami ita ce qira'al abu amr ibn al-ala al-basri ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce qira'al ali ibn hamza al-kisai ala idghami ta'i fil asli an shigar da ta a cikin asali fi sadi a cikin sadun din wa an tasaddaqu wa an tasaddaqu wa bitakhfif sannan kuma akwai kira'an da ake karanta wa an tasaddaqu wanda ita ce kira da Asim ibn Abi Najud al-Kufi wa an tasaddaqu shi kuma ala hadfiha akan shafiya wannan taɗin saboda dama ya halitta wa ma bi ta aini butudi qad yuqta sarfihi ala ta ka tabayyana al-ibar ay ta tasaddaqu wato idan kuka yi sadaka alal mu'siri akan mai karamin karhi bil ibra'i da yafe mishi abin da yake kan shi na bashi da ya amsa a wajenku khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna idan har kun kasance kun yi sani annahu khairun haƙiƙa yin hakan din shine yafi alkhairi faf'aluhu to ku aikata shi fil hadith ya zo cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito shi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man anzara mu'siran dukkan wanda ya daga kafa ga wanda yake mai karamin karhi ne mutum ne ya zo ya ci bashin ka shikenan sai kaga cewa ya ce maka nan da kwana biyar zai kawo bayan kwana biyar din da ya zo shi sai yake ce maka wallahi wane yanayin da ake ciki na yanzu sai a hankali kudin nan ba samu ba hakuri da ai shikenan ka daga mai kafa ka ce to ba laifi je ka daga nan har zuwa kwana goma ka kawo an kara maka kwana goma da kwana biyar ya ɗauka to kwana biyar din ya wuce ce to ba damuwa wannan al'inzar da ka mishi wannan daga kafa da ka mishi awwada anhu ko kuma ya yafe mishi ma ce je ka an yafe maka ma dan jaka biyar wani je ka kawai yanzu in ka shirya ma in akwai abin da kake bukata a shagon nan ka fadi a baka bashi yanzu an yi lissafin gaba amma wancan jaka biyar da aka biyo ka an yafe maka ita adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ma yace sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji subhanahu wataala zai shigar da shi karkashin inuwarsa ta al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman wato ku guji ku ji tsoron wani yini wanda turja'una fihi za a mayar da ku za a maishe ku fihi a cikin wannan yinin ilallahi zuwa ga Allah huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama bil bina'i lil maf'ul turja'una wato bil bina'i lil maf'ul wannan fi'li ne wanda lam yusamma fa'iluhu kenan wato mabniyun ne lil majhul turadduna wanda ake mayar da ku fihi a cikin wannan yinin ilallahi zuwa ga Allah huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama walil fa'il wato kuma akwai kirar da take karanta da ake karanta wattaqu yawman tarji'una fihi ilallahi wato turja'una fihi ilallahi ita ce kira'al jumhur ita ce kira'an nafi almadani abdullahi ibn kathir almaki abdullahi ibn amir ashami hamza kisa'i asim al-kufiyuna thalatha wannan ita ce kira'arsu amma tarji'una fihi bi kasril jimi wa fatihar ta bil fatihi tarji'una fihi wato ita ce qira'al Abu Amr ibn al-Ala al-Basri Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu wato ku ji tsoron wani yini wanda turja'una fihi ake maishe ku a cikin wannan yinin ilallahi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa yawmul qiyamati shine yini na ranar tashin alkiyama summa tuwaffa kullu nafsin jaza'a ma kasabat sannan kuma ana cikawa kowace rai sakamakon abin da ta aikata ma amilata abin da ta aikata min khairin na alkhairi wa sharrin da kuma kishiyar alkhairi shine sharri wa hum la yuzlamuna su bayi ba a zaluntar su bi naqsi hasanatin ta hanyar rage musu kyakkyawan aiki au ziyadati sayyi'atin ko kuma dada musu mummuna aiki abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin ladansa abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik